أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر وتعد فيه بنظرة تأتي لنا بالظفر الحمد لله يومنا ثلاثة شرين لبيو قوة رمضان hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da hudu inda za mu ci gaba da karatun tafsiri na alkur'ani mai girma na maulamu shekul islam usalatul anam alhaji ibrahim yasir radiyallahu ta'ala anhu a tafsir ya tafsir inda yau za mu yi halka ta tamanin da hudu kenan insha Allah. za mu tashi daga inda muka tsaya shi a bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم من, من جهنم مهاد ومن فوقهم قواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجد الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون a jiya cikin ayoyin da makaranta an yi bayani bisa kan sakamako na waɗanda suka yi girman kai da ayoyin Allah suka ƙi karɓa suka ƙi ba da gaskiya aka faɗi makomansu cewa waɗannan su ne waɗanda ba za su shiga aljanna ba sai in kaga ƙwaraƙumi ya shiga ta ƙohon allura wannan shi ne sakamako na wanda suke kasancewa kafirai sun ga karɓan saƙo Allah tabaraka ta'ala da ci gaba da wannan bayani shine Allah tabaraka ta'ala ke cewa lahum min jahannam mihadu suna da wani irin firashin wani irin makwanci amma a cikin wuta ta jahannama wa min fawqihim ghawash sannan saman su akwai wani rishi aqtiyatu minan nar wani wani rihi na huta kuma baka zalika na shi zalimin hakan ne muke yi wa azzalimai sakayya wallazina amanu wa amilus salihati su ko wa'anda suka ba da gaskiya suka yi aiki na gari la nukallifu nafsan illa wus'aha wannan jumla itiradiya ce la nukallifu nafsan la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah ya ce ba ma dora ma rai sai abin da take iyawa wannan jumla itiradiya ce gittawa ce aka yi da wannan magana yasin da zaka gane wannan inda zaka dauke wannan magana kace wallazina amanu wa amilus salihati in karanta abin da ke gaba ulaika ashabul janna wadannan ka sune ayin aljanna sune ma'abuta aljanna wa fiya khalidun su masu dawoma ne a cikin ta kaga wannan zai mana to amma an an gitta da cewa la nu kallifu nafsan illa wusa ba ma dora marai sai abinda take iyawa a waɗanta nan ka waɗanda suke imani suke yaki nagari to su ne yan aljanna a kuma su khalidu na fiya masu dawama ne a cikin ta wanda za na ma fi suturihim min ghillin mun ɗebe da abin da ke cikin zukatansu na keta mun hizga shi mun hidda shi daga cikin zukatansu hikidun bainahum fi dunya irin keta wadda ke akwai tsakanin su a cikin duniya suna kyaman junan su suna kin juna to in aka ji aljanna sai Allah ya cire wannan baka ganin masoyinka makiyinka wanda da nan duniya makiyinka ne to Allah ya kaddara ku rika aljanna ne aka yi san ba wani ka ganshi ka jawo shi a dukkan wannan kiyayya ta kau babu ita ko kadan qalat aisha nazalat fina ana wa ali wa usman uwar mumini Aisha radiyallahu ta'ala ta ce wannan aya ta sabka a kansu ta ce da ni da Ali da Usman a Allahu yanzu ma bainahum min adawati Allah zai hidda abin da ke tsakanin su na daga kiyayya hatta ya fi kau ikhwana safa har sai sun wanzu ƴan uwa na tatuwa na tatuwan soyayya na ƙaunan juna saboda haka dama ake cewa wajibi ne mutum yana son aƙida ta gari mutum ya rika kawara cewa duk abin da abu ku tsakankanin sahabbai su dukan su Allah ya yarda su kuma rayuwa ce in an ce wato malam Bahaushe yana cewa zo mu zama zo mu saba to ba mamaki kuma wani abubuwa na rashin fahimtar juna da abin da dai Allah ya kadarta in aka rayu to sai ya kasance akwai wani wata rashin fahimta to amma karshe dai dukan su Allah ya yarda su kuma ga yanda abin zai kaya a ana ba da kisan wani ya yayi maulikin ya yi mulki ya ga sayidina ma'awiya da sayidina ali radiyallahu anhu ma suna fuskantar junansu suna ta a suna cikin ra'a suna cikin murmushi da fara'a da hirata irin ta masoya kamar da ake ce yakin nan nan nan kamar da aka ce nan hatta ya bako ikhwana safa masoyan juna sosai to shi a cikin mawarkin sai mamaki shi yana cikin irin masu bibiyar wannan maganin ai su wa'annan suna ganin ƴan shi'a suna ganin ai kai ka ce ma sai na ma'awi ya kafarta su wa'anda suke goyon bayan eh sai na ma'awi ya ido rihe su ma wani suna ganin ma har suna ganin sai lahin sai na ali to duka ba babu wani mai laifi abu ne wani sabani ya zo a rayuwar da suka yi kuma sun su su suna son junansu ko a lokacin to balantana kuma sun koma ga Allah Allah ya cire duk wani abin ma na wanda ke na sabani tsakanin su to yana kallon yana kallon su sai ya tuna abubuwan da abubuwan da ya gudana tsakanin su yana tunanin ga sunan sunin ya haƙi tsakanin su kuma kai ka ce makiyan juna ne shi a sani shi sai sai na ali relatan ya kalla ya kalle shi ya karanta mai wani irin wani ayoyin wani zana ma fi sudurihim min ghillin mun zare duk wani abin da ke tsankanin su cikin zukatan su na keta tan irin kama aya da gida ikhwanan ala surrin mutaqabilin yan uwa ne zaka same su aukan gadaddaji masu kallon juna to haka abin yake na'am tajrimi ta ce nan ko karanta shi na'am tajrimin ta ce malal haru ƙoramai suna gudana da ta ta kusurihim ƙarƙashin manyan gidajensu a aljanna wa ƙalu sai su rika cewa inda listi karari shi manazilihim
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تأملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن موزن بينهم فأذن موزن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون
ونزلنا ما في سرور من غل إخوانا على سر متقابلين آه ونزلنا ما في سرور من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثوا ما كنتم تعملون ونادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا رب ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن المؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون آم ونزال من صدورهم من غل تجري وأن وقف عند ليس ميرا وتن آية سورة النحل wadda ta wadda babu wadda akwai kafi a wanda zana fi zuri min shine muke muke karanta da zu har zai zuwa tajrimin tati milan haru a tajrimin tati milan haru wa qalu alhamdulillah koran suna suna gudana karkashin manyan gidajensu na aljanna wa sai su ce inda listikrari fi manazilim yayin tabbatuwarsu a masaukayensu sai a ji suna cewa alhamdulillah allazi hadana li haza kai digan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shirye da mu zuwa wannan a li hazal amali kenan allazi hada jaza'u mun gode ma Allah da ya shirye da mu zuwa aiki wanda wannan shine sakamakon shi wannan aikin wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah lalle ba mu kashe ba mu kasance dan mu shiryo mu ba dan Allah ne ya shiryar da mu ba laqad ja'at rasul rabbina bil haqq hakika manzannin ubangijin mu sun zo mana da gaskiya wa nudu du'u sai a kiraye su an annahu tilkum aljannatu cewa wannan fa ita ce aljanna a uristumu bima kuntum ta'malun an gada muku ita da abinda ku kasance kuna aikatawa wanada ashabul jannati ashaban nari a lokacin nan ne ‘yan aljanna sai su kirawo ‘yan wuta takariran auta bikitan don kan tabbatarwa ko ko a kan zargi da rarauka suna musu faɗa an ƙaddu waje na ma wa adana rabu na haka sai aljanna sai su ce ma ‘yan wuta to shikenan muwa mun samu abin da ubangijinmu ya yi mana alkawali mun same shi gaskiya ne abin da Allah ya mana alkawali mina sawabi na daga sakaya na shine sakayan aiki ba hakan mun sami shi gaskiya fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa shin ku yan wuta kun samu abinda Allah ya muku a ubangijin ku ya muku alƙawari gaskiya kun sami shi gaskiya min al'azabi na daga azaba qalu na'am sai su ce eh haka abin yake mu mun same shi fa azana muwazzinun bainahum na damu da ne sai wani mai kira yayi kira tsakankaninsu su Allah anatullahi ala zalimin ya ce lalle la'anta Allah ta tabbata a zalimai allazina yasudduna nasa kenan an sabilillahi wannan da suke kare mutane a ta bayyana Allah suke hana mutane su bi hanyar Allah wa yabghunaha iwaja kuma suke tulbuna sabila suke neman hanyar iwajan mu'awwajatan a karkarce su ga hanya nan hanya Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u hanya Allah daidai take mustaqimi daidai take to su sai suke karkacewa suna neman mutane su karkace a wahum bil akhirati kafirun kuma su kafirai suke dangantar lahira ba su ba da gaskiya da za a mutu a tashi ba a yi sakaya Allah ya sakaya na'am
وبينهما hijab. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون
وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وبينهما حجاب tsakankaninsu tsakanin ‘yan wuta ‘yan wuta da ‘yan aljanna a sabon jannati wannan tsakanin mutanen aljanna da na wuta hijabun akwai hajizun wani shamaki abinda ke karewa tsakankaninsu kila huwa huwa surul araf an ce shi ne katangar la'arafi ana ta tozon la'arafi katanga ce tsakankanin wuta da aljanna wa la'arafi wa huwa surul janna a kan wannan al'arabin shi ko shi ne katanga na aljanna rijalu akwai wasu mazaje istawata hasanatuhum wa sayyi'atuhum ai kyakkyawan aikinsu ya yi daidai da mummunan aikinsu kama fil hadis kama yadda ya zo a cikin hadisi kama yadda zo a cikin hadisi ahlul arafi allazina qallata hasanatuhum wa kasar sayi'atu su mutanen arab su ne wanda ayyukansu na gari suka yi kaɗan kuma munana ayyukansu suka yi yawa fa sayi'atuhum mana'atuhum min dukhul janna ita su munanan ayyukan nasu sun hana su shiga aljanna wa hasanatuhum su ko kyawawan ayyukan nasu wa in qallat ko da ma ne sun karanta mana'atu min dukhulin nari wannan sun hana su shiga wuta kuma fa faqaw fil arafi suka hissu wanzu a wannan tozal arafi wannan katangar ta tsakanin wuta da aljanna wa qila wani kauli aka ce allazina stushidu wa kad zahabu ila al-jihad bi ghairi izni afal abwain a wanda suke nan tozal arafin nan su ne waɗanda sun yi tahi jihadi har sun samu shahada amma sun tahi wurin yakin ne ba tare da izinin uwayensu ba wakila wani kauli aka ce marradiya anhu abuhu duna ummihi a wanda baban shi ne ya yarda shi ya yarda shi amma uwar shi bata yarda shi ba au radiyat anhu ummuhu duna abi ko ko a uwa ce ta yarda da shi uban nashi bai yarda da shi ba wakila wani kauli aka ce a al'abdu allazi ya'budu Allah tabaraka wa ta'ala wa yuqu sadatahu bawa ne wanda ke bauta ma Allah amma yana saba ma shugabannin shi ko bawa Allah da ya yarda bautai to yanzu ya kamata ya bantin bi biyayya ga Allah kuma ya biyayya ga waɗannan waɗanda yake bayu gare su a waqila auladu zina wani kaula ce a ƴaƴan zina ne allazina takhallaqu bil harami wanda su aka halice su da haram idza abadullah tabaraka ta'ala in sun bauta ma Allah tabaraka ta'ala waqila wani kaula kace auladu mushrikin a ƴaƴan mushrikai ne a ƴaƴan mushrikai ne kaga ƴaƴan mushrikai sun mutu suna yara to ba ba ba su girma ba su zama mushrikan ba amma da amar su dan ƴaƴan mushrikai yawanci mushrikai suke zama to amma ba su zama mushrikan ba to su suka mutu haka to sai a bar su a wannan tozan arabi wa yumkinu an yakuna al-jami' yana yiwa dukkan waɗannan da aka zana ce su ne dai baki ɗayan su ne dai ulaika rijalun su waɗannan wanda suke tozan arabi mazaje ne istawata sanatuhum wa sayyi'atuhum kyawun ayyukansu sun daidai da munana ayyukansu aw galabat sayyi'atuhum ala hasanatihim koko munana ayyukansu suka yi rinjaye akan kyakkyawan aikinsu suna da kyakkyawan aiki fal hasanatu walau qallat tamna'u min dukhulin nar to kaga kyawawan ayyukansu ko da sun karanta suna hana su shiga huta wa sayyi'atu takasarat hatta mana'atu min dukhulil janna amma kyawun munana ayyukan sun yawa ne har suka hana su shiga aljanna fakanu fi su fi suri sur janna sai suka zance akan wannan katanga katanga aljanna yarifuna kullum bisimahum yarifuna kullum bisimahum sun san kowanne bisimahum da alamarsu kullum min ahli jannati wan nar sun san kowanne daga yan aljanna da yan huta suna da alama ce da alamomin su wa hiya bayadul wujuh lil mu'minin wa sawadu lil kuffar shine fararen wato hasken huska ga mu'minai da sun gaba sun cikin huska sun wannan wune ne wa sawadu halil kufar da bakin huska kuma inda sai ga huska ta yi baki to wannan sun san alama ce ta kafire ne wana da wasu abul jannati assalamu alaikum wana da wasu su wannan yan wanda suke fuskan to zuwa arabi sai su kirawo yan aljanna suna ce musu amincin Allah tabbata a gare ku ahlul arabi yunaduna ahlul jannati assalamu alaikum mutanen larabi za su suke kiran ɗan aljanna suna musu sallama suna cewa aminci Allah tabbata gare ku assalamu alaikum aminci Allah tabbata gare ku yuhibbuna an yadkhulu suna so su shiga a ce musu su wuce su shiga aljanna lam yadkhuluha ba ba za su shiga aljanna ba ma da khalu jannata a lokacin da ne ba su shiga aljanna ba wa hum yatma'un amma su suna kwadai suna kwadai su shiga aljanna ko ta rana dai ko ko badan badan in ji malam Bahaushe walakin طمعوا في دخول الجنة سن كدي ne a cikin shiga aljanna قال الحسن سيدنا حسن yace lam yutmi'uhum illa illa li karamatin yuridu hadihim Allah bai kwadaitar da su ba sai face dan wata karam wani karamci wanda yake nihin su da shi da Allah ya ga sa musu suke kwadai to alama Allah zai zai zai musu karamci ya shigar da su aljanna ne da kaga ma Allah ya sa zai suna kwadan to akwai alama cewa kawai Allah zai zai ba su ne karshe zai ba su aljanna kuma haka abin ya kasance laula annahu arada an yudkhilahum aljannata ma atma'ahum fiha da bai ni ya sanya su aljanna ba da bai sa musu kwadai ba a cikin ta Allah tabaraka ta'ala yana hudu a cikin hadisi kursi ana inda zanni abdi bi ni ina nan wurin da bawa na ke zato na ka gani bawa nan su suna kwadai suna ma Allah kiyawun zaton kenan wata rana wata rana an ce musu an ce musu ne su shige to shi ko haka Allah zai musu قال حذيفة سيدنا حذيفة اليمان يا سوى بينما هم كذلك da dai suna lokacin suna tsakiyar wannan hakan nan kin a iz tala'a alaihim rabbuka sai ubangijinka ya bullo musu faqala qumu dukhulul jannata sai ce ku tashi ku shiga aljanna faqad da gafartu da kuma hakika na yi muku gafara wai za su yi
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تهزنون
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال رجالا يعرفون بسيماهم قالوا ما أغني عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى يا أصحاب النار أصحاب الجنة نعم لكن وقتها ويصل تبصرهم أصحاب العرب wanda suke akan larafin nan wannan katanga ta aljanna in aka juyar da ganin su tilka sahabin nari a huska ma'abuta wuta da aka yi juya kallon su zuwa wajen yan wuta jihatu ashabi ne shine jiha ta ta yan wuta yan wuta kalu sai su ce rabbana la taj'alna mana qawmi zalimin kai ya ubangiji kar ka samu daga cikin mutane wanda suke azzalimai tan suna kwadai in suka kallo wajen aljanna suna kwadai amma suka fuskanto na wurin sai kai ya Allah kar ka samu cikin mutane azzalimai wala da sahabul arabi rijalan ya'rifuna bismihim wannan yan wanda suke fuskantar tozal arabin nan sai su kirawo an su mutane min ashabin nari daga cikin mutane daga ƴan wuta ya rifu da bisimahum sun wanda suke gane su sun san su da alamomin su qalu sai ce ma agana ankum min an-nari jam'ukum jam'ukum al-mala aw kasratukum wannan taran dukiya da kuke ko ko yawan ku kuna ganin ku yawan kafire ne ma agana ankum min an-nari bai wadatar da ku ba daga barin wuta aikin banza duk abin da dukiyar ku tara ba su hana ku shiga wuta ba ko kuna ganin ku masu jama'a ne masu dangi ne masu kaza ne duk su hana ku dangi ko duk sun ku sun ku amfani ba wa ma kuntum tastakbiruna da kuma abin da ku kasance kuna girman kai istikbarukum an imani girman kanku da kuke yi daga ba da gaskiya duk da muku amfani ba fa yaquluna lahum mushirina ila du'afa almuslimina a haula allazina aqsamtum la yanaluhuna birama sai su wanda suke suka to zan larama su tema yan wuta suna masu nuna musu raunana daga cikin musulmi a haula allazina aqsamtum wa'annan wa'ancan su ne wanda kuka yi rantsuwa cewa la yanaluhum Allahu birama Allah ba zai same su da rama ba wai su da mun nan manyan kafirai suna ganin ya za a ce wa'annan talakawa su wai su su su ga aljanna ai law kana khairan ma sabquna ilayhi suna cewa inda alaihi ne da wa'annan talakawa ba su rige mu zuwa gare shi ba to gashi ne sai su rika nuna musu sai wa'annan talakawa wanda kuke ganin su da talakawa kuna cewa haula alladhina akramtu la ilaha illa huwa haula haran so kuke kuna cewa ba ta yi wa Allah ya sa su cikin rabashi to qad qila lahum ay an riga an ce musu udkhulul jannata ku shiga aljanna la khawfun alaikum wala antum tazanun ku shiga aljanna babu tsoro a gare ku kuma za ku yi bakin ciki ba to ya da ku ce yanzu ga sunan sun shiga aljanna wa quri'a udkhilu bil bina'i maimakon aqsamtum la ilaha illa huwa al-ghurama udkhulul jannata maimakon udkhulul jannata an karanta a wata qira'a udkhilul jannata an shigar da su aljanna bil bil bina da bina al majhul ba ce ba adkhalahu adkhalahum ko udkhulu kinan da da zo iskan amari a nan nan udkhilu ne ba maimakon dramati aqsamtu la ilaha illa huwa udkhulu udkhulu shiga an ce musu ne ku shiga nan kuma udkhilu udkhilu an shigar da su an shigar da su yawa shine bina'i bina'i lil majhur kenan an shigar da zaka ce an shigar da su wa shigar da su ba hudi wanda yake ba shine wannan wala da sahabul nan zan da shigo
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجهدون
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أشهدوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب النار أموتا أساس كرا أصحاب الجنة أن الجنة an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah yan wuta suna kira yan aljanna ce ku farin yawun daga ruwa mu samu mu sha aw mimma razaqakumullah min at'ami ko ko abinda Allah ya rizta ku na daga abinci qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin ya aljanna sai ce yan wuta ai ina Allah ya haramta su abinci da abin sha nan kuma Allah ya haramta su akan yan wuta ahlun nari ma'a shiddatil adabi ishtadda alaihim rushu su yan wuta tare da tsananin azaba yunwa ma kuma ta tsananta akan su wal atashu da kishirwa hatta talabu min ahli jannati an yafidu alaihim min al-ma'i aw shay'un min al-amir ukuli ko akli har sai suka nema ga wajen ayan aljanna su samu su kwaranyo musu wani abu na ruwa ko ko wani abu na na daga abinci allazina takazu dinahum lahawan wa la'iban wa gartum lahatud dunya fal yawma nansahum a su kafiran nan wanda Allah ya haramta wannan abincin da abin sha a kansu su ne waɗanda ittakazu dinahum lahawa sun rike addinin su sun rike addinin ɗan aljanna a lokacin duniya sun da kawai sun rike addinin su wasa wala iban dai da wani da wasa dai kawai wasa ne dai nau'in wasa ne kawai wa garatu min hayatud dunya kuma rayuwar duniya ta ruɗe su fal yawma nansahum to mu ma yau na turkuhum fil nar za mu bar su a cikin huta za mu mantar da su wato mu bar su a cikin huta kama na su liqa a yomi maza kamar yanda suka manta suka bar tunanin wannan gamuwa ta wannan ranan ta ta wannan ranan bi tarkil amali lahu da barin aiki domin wannan ranan ma kanu wa ma kanu bi atina shahadun kuma za a musa musu sakaya da hana su abinci da abin sha saboda abin da suka kasance suna musu da ayoyinmu wa ma kanu ko wa kama jahadu wa kama kama jahadu kamar da su ma suka yi musu ayoyi wa laqad ji'nahum na da shigo
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد نفعل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تاويلا يوم يأتي تاويله يقول الذين يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ولقد جئناهم بكتاب أهل مكة سوء متانا مكة حقيقة منذ مسو دواني للتافي القرآن شين القرآن فصلناه da muka rarrabe ayoyinsa bayyana bil ikhbari wal wa'di wal wa'id bayyanahu mun yi masa bayani mun yi bayani a cikin shi da ba da labari na abin da zai zo da abin da ya kasance da kuma alkawali na aljanna da kuma narko na huta ala ilimin afsa sani ma'ana alimin bima fusila fihi muna masana sane da abin da aka rarrabe a cikin shi hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun halin kasancewa shi shari'a ne da rahama ga mutane wanda suka kasance suna ba da gaskiya hal yanzuruna illa tawila shin su wannan mutanen maka suna nan zamani ma yantazuna ba komai suke jira ba illa tawilahu sai fassaran shi abinda aka yada musu nan su gan shi aqibatu ma fihi karshen abin da ke akwai cikin shi yawma yati tawiluhu radda tawilin shi zai zo huwa yawmul qiyamati shine ran tashin kiyama yaqulu allazina nasuhu wanda suka bar shi suka manta da shi suka bar shi sai ayi suna cewa wato min kabul wanda suka bar shi tun nan duniya sai su rika cewa qad ja'at rusul rabbina fil haqq haqiqa manzannin ubangiji mu sun zo mana da gaskiya sun zo da gaskiya fa hallana bi shufa'a fa yashfa'u lana shin ko za mu samu wasu masu ceto su yi ceto gare mu kamar musulmina kamar yadda musulmi suke da musulmi suna da masu ceto sun ga musulmi an cece su su ceto sai su ceto mu ma ko mun samu wasu masu ceto da su ceto mu au nuraddu ko ko in ma wannan bai samu ba a maida mu a au halin nuraddu ila duniya ko ko shin wai za mu samu a maida mu duniya mu koma duniya fa na amala ghayr ladhi kunna na'mal ma aikata aikin da ba mu kasance muna aikin shi muna aikata shi ba aikin da ghayr ladhi kunna na'mal ba wanda muka kasance muna aikatawa ba nuwahidullah mu koma duniya ba mu da mu koma duniya mu kade ta Allah wala turku shirka mu bar shirka fa yuqalu lahum sai a ce musu kad khasiru anfusahum ina ai saru ila halaki sun yi asaran kawunan su sun tafi zuwa halaka kuma wa dalla anhum ma kanu yaftarun abubuwan da suka zace suna kirkira min da awa shirki da daga da'awan shirka cewa wai Allah yana da abu wanda za a hada shi bauta tare da shi ka wannan dalla ya tayi zahaba anhum ya ya tayi ya bar su ya bata duk wannan abubuwan da suke kuma sun kare mm.
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق ولم تبارك الله رب العالمين
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض Ubangijinku lalle shi ne wanda ya halitta sammai da kasai fi sita ayyami a cikin kwanuka guda shida. Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa khalaqa fi awqatin 60 ko 60. Allah tabaraka ta'ala ya halitta halitta a cikin kwanuka guda shida sittatu ayyamin kwanuka ne guda shida haza qabla ayyamin duniya wannan tun gabanin a halitta kwanuka na duniya ne da annahu lam yakun shamsun wala qamarun domin a lokacin nan babu wata rana ko wani wata walakin sai dai qaddara annahu khalaqa samawati wal arda wa ma fihi ma fi sittati ayyami ya kaddara ne cewa ya halitta samai da kasai cikin kwanuka guda shida ثم استوى على العرش sannan ya daidaita akan al'arshi wal hikmatu fi zalika hikima a cikin wannan huwa inna ma yaqulu kun fayakun kashi Allah tabaraka wa ta'ala yanda ya saba kayan shi kawai ya ce ya kasance sai ya kasance ne zamo sai ya zamo ta'liman ta'liman ta'limuna nahnu atani al-hikma wato wannan istima jumla ce itirariya da aka ce huwa inna ma yaqulu kun fayakun wal hikmatu fi zalika ta'limuna kenan nanu nanu hikima shine dan a karantar da mu mu at-ta'anni a sannu in ba haka ba shi Allah shi ai ba wani sai wani kwana kaza ba kawai abin da yake so ya ce mai ya kasance zai kasance ba wai sai kwan ya dauki kwanuka ba a me yasa ka dauki wannan kwanuka guda shida hikima shine yau da a koya mana yi a sannu yi da nutsuwa da yi a sannu fa inna na na'amalu bil quwa wa na'amalu bil ala fana hataju litani domin mu muna aiki ne da ƙarfi ko muna aiki da kayan aiki to saboda wannan muna buƙatuwa zuwa yi a sannu nasna'u shay'an fa shay'an murka yin abubuwan da muke yi kaɗan kaɗan hatta nastakmila amalana har sai mun cika aikin mu wa amma huwa amma shi Allah fa inna ma yaqulu kun fayakun kawai cewa yake ma abu ya kasance sai ya kasance fa lihaza warada saboda wannan ne hadisi yazo yana cewa ata'anni min rahmani wal ajalatu min ash-shaytan yi asannu daga Allah ne mai rahama kuma yin gaugawa daga shaytan ne illa shi ashiya'a a sai a cikin wasu ababe wannan kawai wanda su al'ajilatu fiha laysat min ash-shaytan wasu abubuwa ne ba zuci guda shida ba sunan wurin gaugawa a cikin su ba daga shaytan bane ba shine wallahi shaykhul islam Allah ta'ala yake zana mana su yace ta'jilut tauba gaggauta yin tuba ba da ma aznabal abd bayan bawa yayi zunubi dan mutun da yayi lahi to ya gaggauta ya maza ya tuba nan ba daga shaytan bane ba ga na san gaugawa hadha min rahman wannan gaugawa cikin wannan daga Allah ne mai rahama wa ta'shiru qada'id daini ba da ma hana waqtuhu da gaggauta biyan bashi bayan lokacin shi yayi ka biya ni ka bani bashi nan da wata guda zan baka watan gudan yayi to ka gaggauta biya shi ma wannan ba daga shirin bane gaggawai wa ta'jilu qirat dayf da gaggauta baiwa bako abinci kai bako to kai gaggawan bashi abinci ba san ko ta yadda ya ba malam ya koyo shi rashi da abinci eh to ga gago ta bashi abinci ruwa na ana cikin abin da ake so wa ta'jilu tazwijil dhikr da gaggauta aurar da yan mata yarinya inda ta balaga to in san samu ne a kai maza ka gaggauta ka ka ta samu shi wannan abin da ake so kenan a yin kaɗan da mun shiga uku ga kasar nan an so a ce mana duk in mutum ya sake ya armana da shi in ba ta yi shekara 18 to za a kara mai kyaure to kaga wannan duk banna ce to in baka hana in ka aka hana ta ta yarme to an hana ta kuma lalata to shine yayi gudun wannan to in da miji ya samu a gaggauta arme yana ana ana shi gaggauta shi gaggauta arme na wurin baba lahi bane ba wa tajilu dafnil mayit da gaggauta danne mata ce wanda ya rasu to shi ma ayi maza a kai shi a kamar da cikin hadisi yace in in mutumin kirki ne to ayi maza a gaggauta a kai shi da abin da aka yi mai tanadi na abin kirki in kuma mutum banza ne to ku kuma za ku gaggauta ku sauke ku sauke mutum banza daga saman kawunan ku hada ne sami da shaitan wannan ba daga shaitan bane ba wa kullu ajalatin ghayra hada ina akwai wani kwakewa da shehu ya wako suna ga alama wanda bai faɗi cikin nan shine gaggauta sallah a lokaci wa kullu ajalatin ghayra hada duk wata gaggautawa duk wata gaggawa ba wanda ba wannan ba fayyar min shaitan zaka samu ta daga shaitan ne wa hazihi min ar-rahman amma wannan daga Allah ne mai rahama fi sittati ayyami Allah ya halice su a cikin kwanuka guda shida bada da karka yawmal ahad ya fara halitta a ranar lahadi wa katama yawmal juma'a ya ida ran juma'a su masawa alal arsh sannan ya daidaita akan al arshi istiwa an yaliku bihi amma daidaituwa wanda ta dace da Allah tabaraka taala karka ɗauki Allah kawo mutum ne a kamar da wasu wasu suke ɗauka kawai wai ya daidaita akan al arshi kamar da suke tsammanin wani ma hannunawa yake yana cewa in an ce an ce Allah na saukowa sai ce kamar da nake saukowa daga bisa mambari na haka kaga wannan duka kan wannan barin hanya ne yushin lailan nahara yugatti kullam minhuma bil akhir Allah yana rihe wato yana rihe dare da rana yana rihe kowanne da dan uwansa ko da ko yana rihe rana da dare yana rihe dare da rana yatlubuhu yatlubu kullum minhuma al akhira kowannen su cikin daga cikin daren da rana yana neman dan uwansa yana neman gudan hafifan sari'an da gaggawa idza kunna fi fi nahari in muka kasance da rana fallailu yatlubu nahara to dare yana neman rana an ya kadiya a an ya kadiya hatta ya atiya yana neman rana ta kare hatta ya atiya shi shi da daren yazo huwa wato shi wa shi daren wannan haru kazalika haka na rana shi ma da rana tana neman daren ya kare dan ta samu zuwa والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره آه والشمس هكا الله يا يا هالتي رانا da wata da tarwamu dukansu ya halice su musakharatin muzallalatin ababan horewa ne da amrihi da da da da, umarninsa ko da kudrarsa bi kudratihi da da ikonsa Allah ya hore su bi kudratihi da ikonsa ala lahul kharqu lamar ala ma'ana na'am da alhalku jami'an baki ɗaya halitta wal amur kulluhu da lamari baki ɗansa a lahu nasa ne tabaraka wa ta'ala tabaraka ta'azama Allah da ya girmama rabbul alamin tabarakallahu rabbul alamin Allah ubangijin talikai tabaraka ta'azama ya girmama alkhalqu ma zahara min alkhalqu ma zahara min alkhalaqi da kace da alkhalqu wal amru killah to alkhalqu ma zahara min alkhalaqi da abin da ya bayyana ne daga cikin halittu wal amru ma lam yazhar shi ko abin da kike da amru shi shine abin da bai bayyana ba alkhalqu ma khalaqa ma ko ma khuliqa min shay'in abin da ake yin da khalqu shine aka halitta abin da aka halitta daga wani abu wa ma khalaqa Allahu min shay'in abin duwan abin da Allah ya halitta daga wani abu kullu ma fi hadha al-khalqi fa huwa min shay'in duka abin da ke cikin wannan halittan min fa huwa min shay'in to shi daga wani abu ne wal amru ma khalaqa min la shay'in shi ko amru shine abin da aka halitta ba daga wani abu ba falihaza kala saboda haka ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ar-ruhu min amri rabbi yasalunaka ani ruh qul ruhu min amri rabbi to shi ruhi ruhi kin nan daga cikin amru ne na ubangiji na ar-ruhu min alamin amri shi ruhu yana cikin alam na amru al-khalqu wal amru huwa al-mulku wal malakut abin da ake ni da al-khalqu wal amru kamar mulki ne da malakut mun ga su kwakin ba shi mulk abin da ake alamul mulk abin da ake gani alamul malakut kuma abubuwan da ba a gani wa suna ƙara misali da a gane abin da ke nan ƙasa daga ƙasa daga ƙasa wannan ta ɗaya har zuwa ta ta ta bakwai duka alamul mulku ne wa amma kuma daga abin da ya san sama ta ɗaya abin da ya san san sama alamul malakut ne huwa da ghaibu wa shahada shine abin da ake nihi da halku da amr dai har har har yau shine gaibi abin da ya faku ba a ganin shi wa shahada da abin da ake gani huwa da hissu wal ma'ana shine abin da ake ji da abin da ba a ba a jin sa abu na hissi wanda ake gani wal ma'ana da abin da ke na ma'ana ne wa dunya wal akhirah khalqu wal amru sunne dai kamar kace duniya da lahira huwa zahiru wal batin shine ana nin zahiri da batini tabarakallahu rabbul alamin Allah ya girmama ubangijin talikai na'am
ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين
وادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ku bauta ba ku bauta ma ubangijinku tadarruan tadallulan kuna masu kaskantar da kawunan ku wa khufiyatan kuma kuna masu boyewa kuna asirtawa innahu la yuhibbul mutadin Allah baya son masu ketar iyaka fi du'a'i a cikin addu'a duk tashadduki da tuka baki kasaratul kalami yawan magana wa rafu sauti roka kamariya irba'u ala anfusikum فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا بل تدعون سميعا بصير سميعا قريبا مجيبا wannan kamar yadda zuwa cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudin haka yana cewa ku sauƙaƙa a sakawunan ku domin cewa ku ba kuna kiran kurma bane ba a ko wanda baya nan bal bari dai kuna kiran mai ji wanda yake kusa ko mai amsawa wannan Shekhani Bukhari da Muslim sun sun fitar da wani hadisin lafazin Bukhari an ana bi an ana bi Musul Ash'ari an karbo ga Musul Ash'ari radiyallahu anhu kana yace kunna ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da manzo Allah tsiya da mutum Allah su tabbata gare shi fa kunna idza ashrafna ala wadi sai mun kasance in muka yi sama ga wani kwari mun zo za mu za mu gangara hallanna makabbarna sai mu yi hailala mu sai mu daga murya da zikiri da la ilaha illallah wa kabbarna ko mu kabbara Allahu akbar irtafa'at aswatuna muryoyin mu suka su dokaka fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah annabi ya da mutane tabbata gare shi ce ya yi wannan su ya ku mutane irba'u ala anfusikum ku dan sauƙaƙa ba kawunan ku fa innakum la tadbuna asamma domin ba kwa kiran kurma wanda baya ji wala ga'ibin ko wanda baya nan innahu ma'akum lalle shi wai yana tare da ku innahu sami'un qaribun shi mai ji ne kuma kusa yake tabaraka tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduhu sunansa ya girmama kuma ya tsarkaka tabaraka ta'ala wannan shine a wala tusiru fil ardi ba'da islahiha kar ku yi barna a cikin ƙasa bayan gyaruwarta bi basir rusuli bayan an gyara ta da aiko manzanni sun zo sun kawo shari'a to ku ku barna da da bata wad'uhu khawfan wa tama ku kiraye shi ku roki Allah a khawfan kuna masu jin tsoro min ikabihi daga azabarsa wa tama an kuna masu kwadayi fi rahmati a cikin rahmasa inna rahmatallahi qaribun lil muslimin ita rahmar Allah kusa take ga masu kyautatawa al muti'ina sun masu biya gare shi masu bin sa yarjuhul muhsinun Allah masu kyautatawa suna ƙaunarsa, suna ƙauna ma'ana su samu da gare shi suna da raja'i a wajensa farrajahu ma qaranahu amalun wa illa fa umniyatu shawul islam Allah ta'ala yace abin da ake ce ma raja'i ƙauna kana ƙaunar rahama to shine abinda ma qaranahu amalun wanda ƙaunar da aiki yayi tare da ita kana ƙauna kuma kai aiki kana ƙaunar ka samu wa illa in ko baka yi aiki ba mutum yana bai aikin komai ba amma yana so yana yana yana kauna ya samu to wannan umniya ce kawai guri ne ba ta mai kauna a guri ne kake a man badara bustanan wa harasa wa hasada wa darasa wa qala arju an ajida kaza urdubban haza raja'un cewar da ta dai dai kara mana misali yace wanda ya shuka ya shuke gonarsa ya nome ta ya girbe ya zo ya sussuke duk abin da to wannan in yace ina kaunar in samu buhu kaza to wannan shine raja'i dan dama ya bi ya bi ya bi hanya amma wa man lam yabzur shay'an wanda bai shuka komai ba walam yarus bai noma ba walam yazra bai shuka dai ba walam yazra shay'an bai shuka komai ba wata manna an yaji da kaza urdubu yayi gurin ya rika cewa yana wai yana gurin ya samu buhu kaza fahaza umniyatun dai su tarja wannan kaga guri ne kawai ba wai raja'i bane ba kai da baka shuka ma baka kawai kace kana kauna ka samu haka nan to sai Allah tabaraka taala da'a ila ihsan Allah tabaraka taala ya kira zuwa kyautatawa fa kala sai ce inna rahmatullahi qaribun lil muslimin ita rahama Allah tana kusa daga masu kyautatawa saboda ku kyautata liyajtahidan nasu dan mutane su yi kokari kullum baki ɗayan su fi tahsili rahmatihi a cikin tabbatar samun rahmarsa wa il wa allamahum Allah kuma ya sanar da su annahu huwal mu'ti cewa shi shine mai bayarwa wa huwal mutafaddil kuma shine ne mai yin farala liqawlihi kataba ala nashir rahma domin fadansa Allah tabaraka ta'ala da yake cewa ya wajabta ya wajabta rahma akan kansa wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutu Allah tabbata gare shi ya ce lan yadkhula ahadukum aljannata lan yudkhila ahadukum aljannata amaru dayan ku aikin shi ba zai shigar da shi aljanna ba qalu wala anta sabai suka ce har kai ya maki Allah qala wala ana hatta yatagamadani Allahu bi rahmatihi har ni sai Allah ya lullube ni da rahmarsa shi wannan ya zo cikin hadisi muttafaqun alayhi wanda bukhari da muslim suka rawaito shi a cikin ruwa ta ta bukhari ta abu huraira ya ce sami rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji manzo Allah ya da mutum Allah ta wata garshi yana cewa lan yadu lan yudkhila ahadan amalu fil janna ba wanda aiki shi zai shigar da shi aljanna qalu wala anta ya rasulullah sahabbai suka ce har kai ya ma yake Allah qala la wala ana yace a a har ni ma illa an yatagammada Allah bi fadli fadlin wa rahmatin sai dai Allah ya lullube ni da farala da rahma fasaddidu saboda haka katarnar wa qaribu ku kusantar wala yatamanna yanna ahadukum al-mauta kar ɗayan ku rika gurin ya mutu in ba musinan falallahu an yazza da khairan ko dai shi mai kyautatawa ne in in bai mutu ba ai sai kara ta tayi ya kara wani alheri wa in ma musian in ko mai munanawa ne kar ya nemi kai ya ce Allah ya kashe shi falallahu an yastati ba mai yiwa zai tuba ya bar wannan abin da yake lalle na'am na'am al'amul salihu taqaddama fil aya tilkum aljannatu ursima bima kuntum ta'malun lalle aiki nagari a barjin cewa ba wai ba wanda aiki shi zai shigar da shi aljanna a aiki ai ya gabata a cikin aya mai cewa tilkum aljannatu allati ursim ma kuntum ta'malun wannan ita ce aljanna wanda aka gada muku ita da abin da kuka kasance kuna aikatawa kaga aiki yana nan wa hadha hadisu wannan hadisin dalla ala anna aljannata fadlun min Allah tabaaraka ta'ala yana nuni cewa ita aljanna farala ce daga Allah tabaaraka ta'ala sala sayyiduna ali karramallahu wajhahu sai na ali Allah girma burkarsa ya tambayi الرسول صلى الله عليه وسلم يا تنبيه مزال الله سيادة متى الله تبتع غيش لما قال رفعت الأكلام وجفت السوء لما زال الله سيادة سوى أي أي أن ɗauke alƙalma kuma takardar ma sun bushe shi ma dai kamar yadda ya zo a cikin hadisin da Abdullahi da Abbas kin nan da yake cewa a kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawma wata rana faqala sai su ya gulam ya kai wannan yaro ya kai yaro inni wa allimuka kalimatin ni zan san da kai wa an su kalimomi ifazillah ka kiyaye Allah ya faska Allah zai kiyaye ka ifazillah ka kiyaye Allah tajiru tujaka zaka same shi daura da kai idza sa'alta fasa Allah in ka tashi roko ka roki Allah wa idza sta'anta fasa'in billahi in ka tashi neman taimako to ka nemi taimakon Allah wa alam ka sani annal ummata cewa al'umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in da za su haɗu su taru su dan su amfani ka da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in karkatabahu Allah lak ba za su iya amfana ka da wani abu ba sai abinda Allah ya riga ya rubuta shi gare ka wa illi wa illi tamu ala an yadruka haka in suka hadu akan su cuta maka bi shay'in da wani abu lam yadruka ba za su iya cuta maka ba illa bi shay'in sai da wani abin da karkatabahu Allah lak da Allah hakika ya riga ya rubuta shi gare ka rufi'atul aqlamu an dauke alƙalamin waje fata so su ma takardun sun bushe to wannan ke nuna mu wannan shi ne rufe da kakara waje fata so a shaƙiyu man shaƙiya fi batni ummihi wasa'idu man sa'ida fi batni ummihi shi matsiyati wanda bai da rabo a aljanna wanda bai da rabo lahira shine wanda ya tsiyata tun a cikin cikin mahaifiyarsa wasa'idu man sa'ida fi batni ummihi shi ma mai arziki shine wanda ya arzuta tun yana cikin cikin mahaifiyarsa wal ummu haqiqatan ummul kitab uwa haqiqa ita ce uwar littafi ba na rubutun da Allah ya rige tun kamun ma ya halicci mutanen baki daya cewa kowanne ga abin da zai zo kowa ga rabon shi a kala ali sai na alesi a falanar takil haisu rufiyat al-aqlam wa jufat suf yanzu kenan ba za mu hada hannuwa mai zauna ba shikenan tunda an rage a kalkalin ma an doki alkalin ma abin da aka yi rubutun su ma ya bushe ba za mu dogara kan wannan ba shikenan kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi aymalu ku yi aiki fa kullu muyassarin lima khuliqa lahu dukan wani abin sauƙaƙawa to yana nan ga abin da aka halice shi da shi mana in kaga mutum na aiki na in kaga mutum na aikin kirki to shine wanda aka halitta an halitta shi ne don ya shiga aljanna in kaga mutum na aiki na banza to shi ma an halitta shi ne kenan don ya shiga wutan shi yasa kaga ya ya dage yana ta aikin aikin aikin dan wutan al'amalu alamatun na'rifu fiha lima khalaqa al-insan lima khuliqa al-insan shi aiki wata alama ce wadda ake sani da ita dan me Allah ya halitta mutum mutum ka ga aikin da mutum yake da kaga da kaga mutum yana wani aiki to kasan abin da Allah ke nuni da shi man khalaqahu Allah lis-sa'ada yusiquhu li amal khair wanda Allah ya halitta shi dan ya samu arzikin lahira to wannan Allah zai datar da shi ga aikin alheri wa man khalaqahu lish-shaqawa wanda ko aka halitta shi domin tsiyata yudillu lan shi wannan Allah zai batar da shi wa yukhziluhu ya tabar da shi sai amalu bi amali ahli shiqai sai ya rika aiki irin aiki na matsiyata ƴan wuta annasu ala arba'ati aqsam Shaykhul Islam Usayatu Anwar Alhaji Ibrahim ya sallallahu alaihi wasallam yace mutane kaso hudu ne Sa'idun fi libasi sa'ada akwai mai arziki a cikin tufafi na arziki wa shaqiyun fi libasi shaqawa akwai matsiyati a cikin tufafi na tsiyata wa sa'idun fi libasi shaqawa akwai mai arziki a cikin tufafi na siyata wa shaqiyun fi libasi sa'ada akwai matsiyaci wanda ke a cikin tufafi na arziki sa'idun fi libasi sa'ada kal anbiya wanda ke mai arziki cikin tufafi na arziki tamkar annabawa khuliqu su adaa su an halice su daman can ma- masu arziki walam ya'malu illa amala sa'ada su ba su taba wani aiki ba sai aikin arziki wa shaqiyun fi libasi shaqawa shi ko matsiyaci wanda yake cikin tufafi na na tsiyata al-kufar alladhina masu al-kufr su ne kafirai wanda suka mutu suna akan kafirci khuliqu ashiya ashqiya ahalice su matsiyata wa ashu ya'maluna amalan ash- ash- ashqiyai kuma sun rayu suna aiki irin na aiki na matsiyata shaqiyun fi libasi sa'ada shi ko mai matsiyaci wanda ke a cikin tufafi na arziki kamar sani iblis tamkar iblis ne wa bal'amu da bal'amu dan ba'ura wa bal'amu bin ba'ura da bal'amu dan ba'ura ah, wa barsis da barsis al-abidina shi bal'amu dan ba'ura shine wanda wanda wanda zo cikin a ga wata kuma sura ne go haukan ladhi watul alim na ba'alladhi آتينا وآتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين شي wannan ake cewa masalu kamar sallin kalbi in ta hamil alayhi yalha tautar ku yalha shi bal'amu dan ba'ura kenan wanda su kafiran zamanin annabi Musa suka zo shi a matsayin shi na malami yake suke so suna so su yi yaki da annabi Musa suka zo su aggan shi so suke sai ya taimaka musu ya yanda zai musu adda su ga galaba akan a annabi Musa shi ko yana cikin bayin Allah na gari wali wanda in ya daga kai ma zai gani zai ganin rahul mahfuz to kawai aka zo suka bashi tun hanci dai da dukiya da suka bashi abu na duniya shikenan da hada cewa ya san annabin Allah ne ya tahi wai zai mai zai mai addu'a to sai kai yanzu kawai Allah ya juya harshen nashi su wanda zai mai addu'an Allah ya maimako ya ce Allah ya ba su nasara sai ya ce Allah ya ya yi nasara kansu ya ba annabi Musa kan nasara kansu duk mai muku musu addu'a sai take mai yake ta banka musu addu'a a kansu to haka kuma shine harshen shi sai karshe ma kuma harshen nashi da ya dage sai yayi addu'a kan asa annabi Musa Allah ya sa harshen nashi ya zazzalo yake zama kamar na kare shine Qur'ani kita in ta hami alai ya ila ta zubi razi zama kamar kare wanda kare kana ganin shi nan ko in ka kyale shi yana lallagi in kuma ka ko ka ka ka ta za ka za ka buga shi yana lallagin dai kawai ko lokaci shi wannan yake wa barsis da kuma barsis al-abidin shi ma yana cikin wasu malama na banu isra'ila yana ta ibadan shi shedan ya ya ya ya ya rasa yadda zai ya gama da shi sai wata rana ya yi dubara akwai wata mace sai ya samu ya ya bugi wata mace irin shedan shedan da suke buga mutakin nan ta faɗi ba ta lahiya ƙarshe da shaidan ya ba su shawara ƴan uwanta ai wannan akwai wani malami ya ce kaza wanda kun kai ta nan wurin tana warkewa shikenan suka suka je inda yake da aka je ya mutu adda ta warke da suka dawo da ita gida ko abu ya dawo su ko muta su koma wajen shi ta warke suka ta dawo suka dawo ita gida abu ya dawo sai suka shedan da yanzu ya ba su shawara yadda za a yi kawai su farta wajen shi hatta warke shikenan kai abidi an kawo mamace shikenan kuma shedan ya lallabo wajen shi yace ai yana iya lalatar ita shikenan ya bi shawarar shedan yau yau da gobe kuma sai ta dauki ciki a ya za a yi shedan kuma ya zo ba shawara ta yadda za a yi kaga yanzu wannan aka ganta aka tara ta wannan kamai kaga asirinka ya tono ko abin da kenan kawai gara ka ka kashe ta ka binne ta in ka zo kawai in ka ce mata shi kenan kawai ta rasu ba wani abu ba shi ko zai zasu yarda tunda sun yarda kai shikenan shi ya shawara shi dan ya kashe ta ya binne ta suka zo yan uwan yan uwansu suka ce ya ce ya shikenan ta rasu gashi gashi to sai shi dan kuma ya ce musu aka ku yarda a gwada muku a tona a gwada muku inda kabarin ta yake ku tono gara suka tono sai suka same ta ga inda a bashi a shi cike mata ya kashe ta shikenan magana ta yi sama hukunci za a mai kawai hukuncin kisa an zo an an rataya shi za a rataya shi sai shaidan ya zo hito mai ya ce to yanzu zan iya taimaka ka ya amma sharaɗi ka yi sujjada daga nan inda kake hawa kaɗan sun ku ya gawa kamar shi sujjada shikenan in ka wannan shikenan kawai yana yi shikenan haka ya ƙara batar da shi haka ya mutu ma yana yana yana mushriki to wannan shi ne ake cewa farfashin sulafite wa kullu man hasalat minhu riddatun ire-iren su da su su wa'annan aka zana iblis bin dan ba'ura da barsisul abidin da kuma duk wanda hasalatun riddatun wanda ridda yayi ridda sabakat lahum a'malun hasanatun wa'anda da kamun wannan lokaci kamun mutuwan su sun taba yin ayyuka nagari wa fi zalika alwaqt hum ashqiya amma a cikin wannan lokacin ma su maciyata ne karshen su Allah ya sani su maciyata ne walakin fi libasi sa'ada lokacin da suke aikin nan nagari suna cikin tufafi na arziki wa sa'idun fi libasi shaqawa akwai mai arziki wanda ke a cikin tufafi na siyata ka muslimin kana kafiran tamkar musulmi musulmi wanda da ya kasance kafiri ne fi bidayatul amr a cikin farkon lamarin sa wa fi bidayati amrihi labisa libasa shaqawa farkon lamarin shi ya sanya tufafi ne na siyata wa huwa sa'idun amma shi mai arziki ne la budda an yarji a sa'idan ba makawa sai ya koma mai arziki ka bi bakarin wa umar tamkar sai na abubakar da sai na umar da anuma wa kullu man tabi'ahuma da dukan wanda ya bi su dam alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبقنا سر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله